بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wata'ala da ya sake sada mu a wannan rana ta talata 21 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya daidai ga goma watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda a wannan masallaci na tsohuwar kasuwa inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai tsarki mana cikin suratul baƙara a jiya mun tsaya a aya ta ɗari da sittin da uku yau za mu tashi aya ta ɗari da sittin da hudu aya ta jiya wadda muka tsaya a kanta faɗan Allah maɗaukakin sarki wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanun rahim a jiya mun yi bayani cewa wato ko a cikin wannan aya akwai sunayen Allah maɗaukakin sarki masu girma wato a jiya na ce a cikin suratul baƙara kenan ɗaya a cikin suratul baƙara aya guda wadda take bayani a kai na ismullahi al'azam wato da aya ta biyu a cikin suratu ali imran wato ko wannan sunaye wanda malamai suna ta ƙoƙarin gano su wasu daga cikin malamai suka ce yana daga cikin ismullahi al'azam ar-rahmanur rahim da la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wato yin amfani da wannan sunaye a cikin addu'a yana da matuƙar tasiri duk wanda Allah ya dace shi ya yi daidai da waɗannan sunaye wanda ake kira da manyan sunayen Allah maɗaukakin sarki idan ya yi addu'a kai tsaye Allah na karɓa mushi da wannan aya bayan bayani da Allah ya mana wato na lamarra na Yahudawa da irin mutanen da suke ɓoye gaskiya sai Allah ya ce ga masu imani ku sani cewa Allahnku abin bautanku abin bauta ne guda ɗaya babu wani abin bauta sai shi kaɗai wanda yake yana da rahama sannan kuma mai jin ƙai ne ga waɗanda suka yi imani wannan aya wato ko a lokacin da ta sabka mushirikan makka sun yi mamaki don su a lokacinsu abin bautawa da yawa ne kowane gida in ka shiga suna da allan da suke bautawa wato sannan allan da suke bautawa sun san ba shi ba ne allah mai yin komi a'a su suna ganin cewa kai tsaye ka bauta wa Allah rashin kunya ne kai tsaye ka roƙi Allah kai baka da wannan dama sai ka yi ruko ka yi kamun ƙafa da wani abu sannan za ka bauta wa Allah shi ne a cikin suratu wato ko tsakanin shura ko zuhruf Allah ya ce mana zuhruf ko? zuhruf ba zumar a cikin zumar ne ko aiwa Allah yake cewa yake bada labarin su wa'annan mushrikai bautar da suke yi sun san cewa wa'annan ba su bane allolin gaba daya a'a kamun kafa ne ake yi suka ce ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wato wa'annan gumakan da muke bautawa muna bauta musu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. ‘Yan wato wannan aya, wato ko abinda take nuna mana, karkace bauta shine sai ka kawo gumki kasa a gabanka, karkace bauta sai ka rungumi wani icce kana bauta mushi. A'a, wato a cikin mutane ma rayayyu ko matattu, za ka iya bautawa wani. za ka ce a'a mu bu mu isa wato mu iya yin kaza sai mun riƙe su wani wannan shine asalin abin da suka yi kenan menene rabit baina mushriki zaka zamanu wa mushriki hada zamanu me yake gama alaka ta shirkan baya da shirka ta yanzu shirka ta baya kusanci ne suke nema shirka ta yanzu su ma haka suke cewa muna neman a kusantar da mu zuwa ga Allah akwai wata kissa da za mu faɗa ta wani malami da yake bada ta malamin ya rasu sunan shi musa alkahira wani babban malami ne daga cikin malaman ƙasar nijar wato yake cewa an yi wani wali da ake kira ɗan nasuru ɗan nasuru yake da almajiri wato sai ya ce ma muridin shi ni zan roƙi Allah kai kuma ka roƙe ni duk abin da kake bukata da duk abin da kaga ina yi to kai ka roƙe ni ka kiraye ni wato wai suka je baharun nil baharu maliya aka je wannan tafki za a tafi aikin hajji wato sarki dan nasiru sai taka ruwa yanda kasa yana taka ƙasa shi yana roƙon Allah muridi shi kuma yana kiran wato dan nasiru eh ana tahiya saman ruwa wai sai shedan ya zagayo shedan sai ya zo ya ziga muridin yace kai wani irin wawa ne shi yana kiran Allah kai kana kiran shi kawai da ya kirayi Allah sai ya nutse wato ɗan nasiru da ya juya sai ga ba muridi ya ɓace sai tsoma hannu malam ka duba haka gani ya tsoma hannu ya kamo muridi ya ce wani me ya same ka ya ce wallah wani ne ya zo zuga ne ya ce in ce Allah da na haɗi kawai sai na faɗa cikin ruwa to kenan wannan kisa da muka bada ya yi daidai da mi irin aikin da aka hana kaga shi wancan na roƙon Allah sai aka nuna ma kai baka kai ba ka roƙi Allah to ƴan uwa wannan shi ake kira da shirka wallahi babu abu mafi girma abu wanda ya cancanta mutane su yi bincike su san shi kamar tauhidin Allah shirkan nan ba babu ita a yanzu ba wallahi akwai ta mai tarin yawa ko mutane suna yi wato shi yasa zaka ji idan an ce kaza shirka ne sai a ce kai ku shirka kafirci munawunci wane ne abin yayi yawa alhali sanin tauhidi shine gaba shine Allah mana wannan bayani yace ilahukum ilahu wahid abun bauta wannan Allah nan shi ɗaya ne babu wani abun bauta koma bayan shi shine mai rahama mai jin kai a yayin da mushrikai suka ce a su abun haya musu kadan ya za a ce Allah abun bauta ɗaya tak abin hankali ba zai karba ba sai Allah ya sabkar da aya ta gaba inna fi khalqis samawati
a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء نعم وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها نعم وبث فيها من كل دابة وتصريف تجري في الرياح والسحاب نعم والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allah madaukakin sarki yace inna fi khalqis samawati wal ard a yayin da mushrikai suka ce taƙaƙa za a yi a ja'alal alihata ilahan wahida shin cewa za a sanya abun bauta abu ne guda ɗaya tak sai Allah ya saukar da wannan inna fi khalqis samawati wal ard Allah ya ce lalle game da halittan sammai sama Allah ya ɗaga ta Allah ya yi ta mai hwaɗi Allah ya saka tauraru a cikinta tauraru akwai masu tahiya a ciki a cikin wannan tauraru akwai masu zagaye wato ko haka Allah ya halicci ƙasa da zaka kalli wannan halitta ta sama shi kadai ya isa ya nuna ma cewa wanda ya cancanta a bauta mishi shine wanda ya wannan kuma shi kadai yayi kayan shi babu wanda ya taimake shi a ciki babu wanda ya bashi shawara a ciki wanda sai yake nuna mi mai ƙarfin abauta mishi shine Allah madaukakin sarki haka da zaka kalli ƙasa Allah ya yi ta da duwatsu Allah ya yi ta da kwariruwa Allah ya yi ta da tudunnai Allah ya yi ta da koguna kogi-kogi kala daban-daban sannan kuma Allah ya sanya abubuwan da za a gina ƙasan nan duka wannan sauƙaƙewa ne daga mahalicinsu sannan Allah ya yi halitta ta dabobi da mutane da duk abin da kake gani ya zuba su a cikin wannan ƙasa samar da Allah ya halitta a cikinsu bai bari ba sai da ya zuba halittu mala'ikan da suke sama sun wuce mala'ikan da suke ƙasa halittun da suke sama sun wuce halittun da suke sama wannan halittun da suke sama sun wuce halittun da suke ƙasa a ko'ina Allah maɗaukakin sarki ya sanya hikimar shi a ciki wato ko sai Allah ya ce waqtilafil laili wan nahari wato ko haka da sabawan dare da yini yanzu dan uwa wannan ayar da aka kawo mi Allah ke so gare mu Allah yana so mu yi lissahi mu yi tunani hankalanka kadai ya kamata ya hararo ma cewa abin bauta guda ɗaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabta ta zo mushi musamman ma lokacin da annabta ta kusa zuwa ku ta yake yi bayan gari ya je saman dutse ya shiga cikin kogo garu hira idan ya shiga wannan wuri yana yin ibada ta tunani dan yan uwa tunani kan shi cikin halittun Allah ibada ce zai kai ka zuwa ga wata martabar da baka tunani shi yasa musulunci da yazo yayi kokarin duk hanyar da za a kare ma abin da zai gurɓatan ma da tunaninka me yasa aka haramta shan ƙwaya me yasa aka haramta sauraron shubaha idan za ka saurari mai shubaha zai saka ma shubaha a cikin addininka ma'ana kokonto shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ma yuribuka ila ma la yuribuka annabi ya ce ka bar duk abin da kake shakka ka je ka aikata abin da ba ka da shakka a kai duk abu na addininka wanda ka tashi kake jin kokonto to bari wannan abin yin hakan kariya ce ga addininka a wani hadisi na daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace famani taqashubahati faqad istabara'a li'irdihi wa dinihi manzo Allah yace duk mutumin da wato ya kauce ma shiga shubha ya kauce ma hwadawa cikin shubha haƙiƙa ya kare mutuncin shi da farko sannan kuma ya kare addinin shi sai malamai suka ce duk abin da zai sa wani abu mai ma'ana guda biyu wanda zai iya sawa a tuhumce ka za a tuhumce ka cikin mi mutuncinka sai manzo Allah ce ka kauce shubha ce misali wato sai ya zamo wajen karhe goman dare ka huto daga kasuwar wadata sai ka yanko ta cikin daba ka biyo wannan wace irin hanya ce wuri ne da ake ganin mai hutowa a irin wannan lokaci za a iya tuhuman shi kaga ba yi ba kai amma za a tuhumce ka da cewa anya ba daga gidan karuwai ba yake kenan a matsayinka na mai imani mai so ya kare mutuncin shi da addinin shi sai ka yi ƙoƙari ka yi mi ka kauce ma abin da za a zarge ka haka a cikin addininka abin da zai kawo ma shubha wanda zai ɓata tunaninka da lissahinka akan addininka sai aka ce ma ka kauce kadda ka shiga kenan musulunci sai ya zo ya kare tunanin ɗan adam musulunci ya zo ya sa ma tunaninka iyaka daidai inda ya cancanta ka tsaya baka da kokonto baka da shubha a ciki to idan ka yi lissahi da halittar sama saman nan da muke gani ka tsaya ka kalle ta kallo wanda yake nagartacce wanda akwai tadabburi a ciki ma'ana lissahi wallahi zai kai ka zuwa ga natija zai kai ka zuwa ga imani babu bawan da zai kalli halittun Allah kallo na neman lura da ɗaukan izina a ciki face sai ya yi imani yana daga cikin irin musallai da ake badawa irin wannan gaba masana wanda suke shiga ruwa da masana wanda suke hawa duwatsu su yi bincike wata halittan idan suka gani ko wani abin da suka shiga cikin can ruwa inda bai yiwa a samu walla idan sun gani suke sallamawa ga musulunci su yi imani da Allah an samu wannan barkatai kenan shine sai Allah ya kira zuwa gare mu Allah yake cewa inna fi khalqis samawati Allah ce lalle kaga a cikin halittan sammaikin nan ga sunan guda bakwai tanda aka aihe ka a haka ka ganta wani tarihi bai taba zo ma ba wanda aka ce wannan saman ta gurɓace in ka kalle ta za ka yi tunanin waye halice ta waye zuba wannan tauraru a ciki in ka kalli ƙasan nan ka kalli yadda take jujjuyawa yadda lamarra ke kai kawo a samanta a yi damina a yi sanyi a yi bazara a yi damuna wannan maimaituwa yake tun da aka aihe ka tsari ne na Allah maɗaukakin sarki ba wanda ya isa ya canza shi ko ba mai ikon shi kowane halitta haka ya gan shi suna Allahi lalli atkana kulla shai Allah ya ce sana'a ƙira da tsari na mahalicin da ya ƙware a cikin tsari da halitta duk abin da za ka kalla wallahi dan uwa akwai izina a ciki wannan kasan da zaka kalle ta ta ishi yasa ka tsaya ka ji tsoron Allah ka bauta wa Allah madaukakin sarki sai Allah ya ƙara yace waqtilafil layli wan nahar haka idan kai duba zuwa ga sabanin dare da yini kishoyi ne guda biyu wannan shi menene yini ne lokaci wanda za a wuni da haske wato haka dare yini ne wanda yake gashi da duhu in ka kalli rana akwai wasu amfani da Allah ya sa a cikin yini za ku nemi abinci za ku yi aikace-aikace ga sunan malan abubuwa masu tarin yawa wanda Allah ya zuba a cikin wannan lokaci shi yasa sai Allah ya yi rantse-rantse akan wasu lokatayya wanda ya bamu a cikin wannan yini Allah ya ce wal fajr Allah ya rantsuwa da alfijir duk abinda Allah ya rantse da shi to akwai wata fa'ida bayan wannan rantsuwa da aka yi alfijir lokacin tashin bawa lokacin kana tashiwa zaka bautawa Allah madaukakin sarki wannan alfijirin daga tashinka har ya zuwa rana ta kullu akwai waɗansu alkhairai da Allah ya zuba a ciki in ba wanda zai tashi ya bibi alkhairin nan ba ba wanda zai same su kuma duk wanda zai yi tsayuwa akan wannan lokaci sai ya ga yinin shi yayi albarka duk wanda zai tashi yayi sallar asbahi ya koma ya ce zai barci to yana tare da tabewa yana tare da khasara ko da baka gansu ba kai a gabanka wato zikiri da za ka yi na minti ashirin in ka yi zikiri mai tarin yawa wallahi in za ka yi shi ɗan uwa ina baka labari da yaƙini kai da kanka za ka ji canji a cikin asalin rayuwarka da zuciyarka ba mutumin da zai kula wato ko da lokacin asbahi na yin bauta wallahi face sai ya ga canji ba mutumin da zai yi karatu ya bude shagon shi ya tahi gonan shi ya tashi yin abin da zai yi bayan tashin shi daga asbahi face sai Allah ya sanya mishi albarka a wannan lokaci kaga wannan lokaci ne daga cikin mi ikhtilafil layli wan nahar an nahar haka Allah ya ce mi wal asr innal insana lafi khusr Allah ya ce yana rantsuwa da la'asar Allah ya ce lalle dan adam na cikin khasara ga lokaci aka yi bayani sai aka lokacin mi aka yi bayanin mi kuma asara rashin kula da lokaci zai kawo wa mi taɓewa da asara shine mu rayuwanmu wala musamman 'yan nijar akwai abin tausayi a cikin da yawa daga cikin 'yan ƙasar nan yanda suke sarrafa lokaci yanda ba su damu da darajar lokaci ba larabawa suka yi karin magana suka ce alwaktu kasaifi illam taqta'ahu yaqta'uka wato turawa suka ce tam is morning ko wato eh laraba suka ce lokaci takwabi ne idan baka baka yi tsara da shi ba to shi zai tsara da kai in kai baka amfana da shi ba to zaka yi khasaran wannan lokaci asalin rayuwanka kai ɗan adam shine wannan lokaci sannan kuma lokacinka wato ko wanda zaka gina wani shashen rayuwarka shine mi annahar sai Allah ya ce waja'alna nahara ma'asha Allah ya ce muka sanya yini lokacin neman abinci da gina rayuwa a wannan lokacin ne shin dan uwa ka tsaya ka gina rayuwarka sai Allah ya ce waja'alnal laila libasa muka sanya dare wato libasa sai Allah ya kira shi da sutura inda zaka je ka samu wurin hutu ka tashi cikin dare kayi ibadar da za ta suturce ka da rana wabil asharihum yastaghfirun mu duba muga abinda Allah ya ce bayan Allah na kwarai cikin wannan daren ne suke tashi sai Allah ya ce cikin dare suke istighfari dan haka dan uwa ina mai nasiha gare ka ya kai dan uwa musulmi ya kai mai sauraro na a ciki da waje wallahi kadda kai sake da istighfari Allah ya ce mai wabil asharihum yastaghfirun a cikin dare suke tashi su yi istighfari ka san amfanin istighfari dan uwa ka ba kanka lokaci to kaga wannan abubuwan da muka zana duka Allah sai ya kawo shi yace waqtilafil layli wan nahar sabawan dare da yini akwai aya a ciki kalli yanda sahiya ke kullowa ba ka shirya ba zato kuma kawai sai kaga wato abin na zuwa kawai kaga haske ya shigo shine Allah ya ce yaqulubuhu hafifan idan sahiya ta zo tana mamaye dare sannu sannu kawai kaga haske ya shigo haka idan dare ya zo yana mamaye wannan yiri sai kaga dare ya shiga wannan aya ce inji Allah madaukakin sarki kenan Allah yake mami wato kafiran makka yake musu bayani ku kalli wa'innan halittun Allah yake ba masu imani ku tsaya ku ajje hankalinku ku kalli wa'innan halittun za ku gane manyan ayoyinmu a ciki sai Allah maɗaukakin sarki ya ce walfulkin lati ta jiri fil bahari bima yanfa'un nasa Allah ce ku yi duba zuwa ga jiragen ruwa wato wanda mutane suna yawo a cikin teku amfani ne ga mutane an ba wanda ya ga ko ya samu labarin yadda tsarin jirgin ruwa yake za ga kaman ba wani abu ba ne amma wallahi duk abincin da kake ci mafi yawancin shi a ƙasar nan daga jirgin ruwa yake zuwa mafi yawancin kayayyaki na duniya da suke yawo ta ina suke zuwa jiragen ruwa cimaka motoci wato kayan magunguna mafi yawancinsu don ba komai ba jirgin sama yake kawowa shi yasa inda akwai kogi zaga yanda ake sifiri sai Allah ya ce bi ma yanfa'un nas na harko za ku shiga ku yi bulaguro a cikin wannan jiragen ruwan za ku ɗauko cimakanku a cikin wannan jiragen ruwan za a kawo wurin sabkewa kowa zai samu wurin aiki da mai ɗorawa da mai sabkewa da wato sojan da yake kan hanya duwan da wane ne duka sai Allah ce bi ma yanfa'un nasa mutane suke amfana jirgin ruwa kadai ka kalle shi da irin sifiri da ayyukan da ake yi da dubun dubatan kudin da ake samu a cikin shi Allah ce wannan sana'ar waye Allah shi ya tsara wannan abin tsari ne nawa na Allah ina tunaninmu yake Allah ce ku leƙa ku gani sai Allah yake cewa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardh Allah ya ce na daga abin da ya sabkar daga sama na ruwa wanda ya rayar da ƙasa bayan mutuwanta. Wato, in ka kalli saman ƙasan nan wani lokaci za ka ganta jawur. Idan an ta wani lokaci ana tahiya sai ka ga ƙasan nan kamar ba a taɓa yin ja ba a samanta. Ko ina menene ne? ya ɗau tsanwa kore ko ina ɗan adam na jin daɗi tsuntsaye na jin daɗi dabobi na jin daɗi tsutsotsi na jin daɗi babu wata halittar da ba ta jin daɗin wannan ruwan kanshi menene rayuwa ce ga ɗan adam Allah ya ce mi game da ruwa malam nemo mana ayan nan ina tsammani cikin suratul nur aywa كل شيء حي na'am أفلا يؤمنون mu duba mu ga bayanin Allah Allah ya ce waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy Allah ya ce daga ruwa ne muka sanya kowane abu mai rai duk abu mai rai ba zai iya rayuwa ba sai da ruwa sai Allah ya ce afala tu'minuna shin wannan ba zai sa ku ku yi imani ba rayuwarka za ta iya yiwa ba ruwa ruwan nan ka sha ruwan nan da shi za ka yi gine-gine kai duk abin da kake bukata da wannan ruwa ne shi yasa Allah ya kirayi sunan shi da arziki idan Allah ya sabkar da ruwa ko Allah ya tsirar da ruwa na ido ko na tafkin da baya tsotsewa kai koma wanda ke tsotsewa da kogi to Allah ya kawo muku arziki Nijar Allah ya ba ta arziki na ruwa talaucinmu daga mu ne Allah ya sauƙaƙe duk hanyar arziki ga ƙasar nan shugabanninmu suka talautar da mu mu ma muka karɓi talaucin zuciya yanzu ɗan uwa don Allah ka yi lissahi akan wannan bayanin da muke Allah ya ce ya saukar da ruwa yanzu wannan garin ka kalle shi a nan da shekara biyar wasu tabakunan ba su da ruwa amma a yanzu shekara biyu wasu tabakunan tun da ruwa cika baya tsotsewa wannan ruwa mai ake da shi arziki ne Allah ya kawo a wannan yankin mun karbi wannan arziki Allah idan ya kawo arziki ba irin na ba Yahudi ne ba za'a ma, almanna wasalwa gashashen tsuntsuwa da ruwan zuma kawai Allah ka muku kwasa ku ci a'a Allah ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah ce wanda suka yi kokari kokari a cikin addini sai Allah ya kai ka zuwa ga abin da ya cancanta ƙoƙari a cikin neman kuɗi sai Allah ya kai ka ƙoƙari a neman ilimi sai Allah ya kai ka yarinya ce ka gani ta burge ka kake ta ƙoƙari da izinin Allah sai Allah ya kai ka kana so ka aure ta ka jajirce kai da gaske da niyya ɗaya a ranma to za ka isa to wannan arziki ne Allah ya kawo a wannan yanki ni ya mana saura amfanuwa da wannan arziki akwai waɗansu yankuna a cikin jihar guri wallahi da za ka san yadda yake za ka yi takaici yadda mutane ke zuwa libya yadda mutane ke zuwa najeriya su je suna wahala yanzu idan an ce mutum ya garka sai ce sai da kuɗi ɗaya daga cikin latijawa allah musu cikawa a garin nan ba daɗewa kayan azumin nan yake ba da labari Allah ya wadace shi mai arziki ne mai tarin yawa ya ce wallahi yana mamakin matasa a yanzu na nan ya ce lokacin da suka tashi ya ce nan kusa-kusa a cikin yanki garin nan ya ce rogo suke suna doka a raƙumma ya ce daga nan suka fara kasuwanci rogo kaɗai duk da ke rayuwar baya da ta yanzu akwai mi canjin albarka amma alkhairin da yake cikin rayuwar yanzu ya fi na baya na baya albarkace ta yi abin yawa sai aka amfana da abin amma yanzu abin ne mai yawa albarkace babu don da yanda ake amfani da abin a yanzu salon amfanin baɗi ne ba da bai yiwuwa ka ƙoshi